ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata sha tara da watan shawwal hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da shida da watan hudu miladiya 2026 idan tarihi ya inganta kamar yadda aka saba a kowace rana ta litinin a daidai wannan lokaci bayan sallar isha a wannan masallacin na alfurkan muna gabatar da karatun littafin muna adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi na bijimin malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah wanda wannan shi ne darasi na 98 darasi na 200 a jerin karatun wannan littafin na adda'uwar dawa wanda kuma za mu tashi a sabuwar gaba da malar zai mana karatu akan ukubat na ko a fati na sabon Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu tashi wa minha ta hamsin da uku malace al-ma'asi tuzilun na'ami al-hadira wa taqta'un ni'am al-wasila sabon Allah subhanahu wa ta'ala yana tafiyar da ni'imomi yana kusar da ni'ima al-hadira da mutum yake cikinta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hukubar da Allah yake wa mutum idan ya sabi Allah to shine ni'imar da take tare da shi tana gushewa sannan kuma ni'imar da Allah ya tanada masa nan gaba tana yankewa mana cewa min uqubatiha yana cikin mummunan tasirin sabon Allah a duniya da yake abkuwa wa bawa annaha tuzilu ni'amil hadirah cewa sabon Allah yana tafiyar da yana yanke watan ni'ima da mutum yake ciki duk abin da mutum yake da shi na ni'imomi kuma idan aka ce an ni'am suna da ɗimbin yawa ni'imomin Allah masu ɗimbin yawa ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da mutum zai ce zai ilge ni'imar da Allah yayi Allah ce ba zai iya ba ni'ima ta ji ni'ima ce ga nema ta gani ga nema ta kafafu ga nema ta hannaye ni'am kala-kala ne akwai anni'am zawahir kuma akwai anni'am al-zahira kuma akwai anni'am al-batina kamar da Allah ya subhanahu wataala ya bayani akwai ni'imomi suke boye kuma akwai ni'imomi suke bayyane to duka waɗannan ni'imomin da Allah ya mutun sabon Allah yana sanya Allah ya cire ni'imar da yake yi mu dan annabi Adam وتقطع النعم النعم الواصله tana yanke ni'imomin da suke za su zo za su riski mutum ma'ana abinda Allah ya tsara wa dan annabi adam na ni'ima to sabon Allah yana sanya wannan ni'imar ta gushi misali so tari mutum zai kasance cikin wadata kuma dalilin sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ya tajjarraba shi da al'amura da dama wanda daga cikin ni'ima a rayuwa akwai ni akwai kima ka zamanto mai kima a cikin al'umma ni'ima ce al'umma ta dinga darajanta ka tana kimanta ka tana mutunta ka ana martaba ka wannan ni'ima ce baka gane wannan sai lokacin da ka rasa wannan ni'imar da zaka faɗi magana yawo karami ya kalle ka ce ƙarya kake yi waye ubanka to amma karamin yaro zai faɗi magana in har yana da wannan kimar cikin al'umma dacci za a dinga gaskata sa to da dama daga cikin masu sabon Allah subhanahu wataala suna rasa wannan ni'imar ta kimantawa sai ga ba sa da kima da daraja dan da ka haifa ma dan da ka haifa sai zaman to yana faɗa maka magana dan da ka haifa ma sai kasance yana ganin aibinka dan da ka haifa ma sai ya ji baya shawar ya furta wa al'umma cewa kai kai ne babansa ka kuma an samu jarabawa Allah subhanahu wataala ya wani maganin abin da ya fi karfin mala ce fatuzilul hasila wa tamna'ul wa tamna'ul wasila daga sabon Allah sai ya gusar da an'am alhasil abin da ka samu na ni'imomi da matsayi da jin daɗi na rayuwa da ɗaukaka da mulki har ma hatta karatu da sauransu duka suna cikin ni'imomi to sai zaman to abinda ka samu na ni'imar da yi da kai a dinga yi da kai a rayuwa ana damawa da kai kaga shi ma ni'ima ce ya zaman to ka taso lokacin da kake naka sha'ani a fagen karatu a fagen siyasa a fagen mulki a fage na kasuwanci ya zaman to kana tashanka kuma ana yi da kai shi ma wata ni'ima ce idan kana son wannan ni'imar ta dawwama a dinga yi da kai har abada to ka kiyaye dokar Allah subhanahu wataala ina fatar mu fahimta saba ma Allah yana sanya wannan yin da kai da ake yi to sai a bari mutun nawa ne Allah ya musu nema ta daukaka cikin al'umma a bangaren kasuwanci a bangaren malinta a bangaren mulki da siyasa amma dalilin saban Allah subhanahu wataala kuma sai wannan abun ya gushe misali guda dai zan baka misalin fir'auna fir'auna Allah ya masa ni'ima wanda kowanne ya san irin ni'imar da Allah ya wa fir'auna irin yadda Allah ya sanya masa karbuwa a cikin al'umma Allah ya bashi mulki sannan kuma Allah ya tara masa sojoji kuma Allah ya bashi kudi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ana tsoron sa ya sanya mutum ne wanda ana tsoron sa a cikin al'umma amma duk abin da fir'auna ya taka na mulki da jin dadi da wacece dalilin kin bin Allah subhanahu wa ta'ala saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya gusar da wannan abun Allah ya halakar da shi to kaga wannan ni'ima ce suke ciki kuma Allah ya gusar da shi isoshi suna da dimbin yawa da suke faruwa akan wannan malace fa inna ni'amallahi ma hufiza mawjuduha bi mithli ta'atihi sanire su ni'imomin Allah ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ma hufiza mawjuduha babu abun da ke sanya samuwarta ta wanzu samuwarta ta tabbata a kiyaye ta bi misli ta'ati kamar ma Allah da'a ma'ana ba wani abu da yake sanya ni'ima ta tabbata wa dan annabi adam a dinga yi da kai jiya ayi da kai shekaran jiya kuma ayi da kai yau gobe in kana raye ayi da kai kamar kamar yiwal Allah subhanahu wataala da'a idan mutum ya zamanto mai da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana kiyaye masa ni'imomin da ya masa kuma yana ƙara masa domin yi wa Allah da'a wani ɓangare ne na godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma alƙawali ne rabbani ya yi wa duk wanda Allah ya ma ni'ima ya gode wa Allah to Allah zai ƙara masa wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji ya shirya cewa duk wanda Allah ya wa ni'ima kuma ya gode wa Allah to Allah zai ƙara masa yana cikin godiya wa Allah Allah ya maka ni'ima ka ƙara mi ka ƙara matsadan ba cikin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala to duk wata ni'ima da Allah ya maka ta kuɗi ni'ima ce ko ta mulki ni'ima ce ta lafiya ni'ima ce ta ƴaƴa ni'ima ce ta mata ni'ima ce ta a dinga yi da kai ni'ima ce ta kima ni'ima ce to idan kana son wannan ni'imar ta tabbata ta wanzu a duniya har zuwa ƙarshen rayuwarka to ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ka zamanto mai da'a wa Allah subhanahu wataala malaki cewa wa mastujlib mafquduha bi mithli ta'atihi babu abun da yake jayo abun da aka rasa na ni'ima kamar da'a wa Allah subhanahu wataala kamar da'a wa Allah yana sanya abin da baka da shi ma ka same sa ko kun gane jama'a muna fahimta ko da'a wa Allah yana sanya ka samu abin da ka rasa a rayuwa abin da kake da shi kuma da'a wa Allah yana yana kare sa idan mutum ya zamanto mai da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da kake nema a rayuwa to Allah zai baka yanzu ka misali ka dubi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da suka zamanto al'umma nagartacciya masu kokari da bin doka da oda ta Allah subhanahu wa ta'ala irin abin da Allah ya musu ko kun fahimta da'a wa Allah yana sanya ni'imar da ka rasa ta zo abin da ka rasa baka da shi mutum nawa ne Allah daga darajarsa saboda da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da ambatuwarsu a cikin yanzu misalin kamar annabi Ibrahim da zurriyarsa ayansa annabi Ismail da annabi Ishaq da jikansa annabi annabi annabi Yaqub wa'annan bayin Allah gaba daya Allah ya sanya musu lisanin sidiqin fil akhirina ana faɗa su da alkhairi me ya dalili shine kiyaye dokar Allah subhanahu wataala Allah ya samu na fahimta abinda malam ibnu qayyim yake so da mu mu gane anan shine idan Allah ya maka ni'ima kana kwanciyar hankali zaman lafiya da iyalinka tana yi maka da'a daidai gwargwado diyanka suna jin maganar ka in an ganka a zabura a tayi ayi kaza ayi kaza ayi kaza abinda ake ma na laifi a bari to abin da ke sa wannan abin ya tabbata shine bin Allah subhanahu ta'ala amma wallahi idan kana san dan da ka haifa ya dinga gaya maka magana dan da ka haifa ya dinga ganin bakinka a duniya dan da ka haifa ya dinga gani ya dinga fatar ka mutu a rayuwa to ka zama to mai sabon Allah subhanahu ta'ala kuma duk abin da ka rasa na rayuwa in dai ka bi Allah subhanahu ta'ala to zaka samu a duniya ko kun fahimta bayin Allah in suna buƙatar wani abu da Allah da'a suke wa Allah to sai Allah ya taimaki sauda alƙawali ne Allah ya yi cewa zai ba da gudunmuwa ga agaji ga masu imani wai mun fahimci karatu jama'a Allah ya alƙawali zai ba da kariya da agaji gawa ga masu imani kuma zai taimaka wa masu imani to kuma suwaye masu imani su ne masu yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yake da bukata yanzu misalin akwai malaman da Allah ya sanya wa in kana kan tasiyar na magabata malam jamilu da kaga wayannan magabata su ibn qayyim su imam an-nawawi su imam muslim su bukhari su ibn kathir da sauran magabata Allah ya sanya wa rayuwarsu albarka karatun ya doge wallahi ba iya karatu bane suka tsaya suka taifa akwai tsantsar tsagoran bin Allah subhanahu wataala ko kun fahimta kamar su da kansu masu da'a ne wa rabbani ba suna faɗa bane ba sa aikin a'a da'a suke wa Allah subhanahu wataala yanzu ka dibi imam al-bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala kafin ya rubuta hadisi guda daya sai ya roki sai yayi nafila ya roki Allah in Allah ya aminta ya rubuta in Allah bai aminta bai ya bari al-imam al-imam Malik sahibi muwadda da ya rubuta muwadda sai da sai da ya abun nan aka gwada aka sa a ruwa Allah in ya aminta ya tsamar da ita ya taimake ta to magabata kaga ga malami ne gashi ga tarin karatu kuma wallahi ga tarin ibada sai gaje an ce baka mutun ne mai yawaita ibada ga tsayuwar ga ga qiyamul layli ga azumin nafila ga sadar zumunta ga taimakawa bayin Allah sai ga gashi malami kuma amma yana dauke da yawunin dalibai ko kun baita gashi malami amma yana dauke da yawunin dalibai yanzu misalin sahibikin al'imamu shafi'i abu yusuf da daga cikin ɗaliban al'imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala ko imam abu hanifa ne abu hanifa abu yusuf aka ce in yazo wajen malan karatu mutum ne mai fahimtar karatu to aka yi kwana biyu mai je karatu sai malan ya can baya lafiya sai ke cewa ai abin da ke faruwa baban shi ne yake tura shi wajen neman kuɗi saboda babu wanda zai kama wa baban shine baban ya hana shi zuwa ya hana shi zuwa karatu saboda ya nemi kuɗi ko kun gane sai ke cewa a a ta al-imamu abu hanifa alaihi rahmatullahi ta'ala sai ke ce masa kamar nawa kake iya samuwa in ka je wajen kwadagon sai ya faɗa masa sai ga baban cewa to yanzu in baban ya abinta shi yaron ya dinga zawwa makaranta amma shi kullum zai dinga baiwa yaro wannan kuɗin da zai yace kwadago zai nemo kuma da yanzu shi malam ba fashi yake jiran a ka masa ba ɗalibinsa ne da ya ga fahimta yana da ƙoƙari a karatu yana ganewa amma uban sai ya hana shi zuwa makaranta saboda maslaha ta ya je ya nemo abin da za a ci sai ce a bar yaron ya zo ya yi karatu abinda zai samu in ya je neman kuɗi shi zai dinga bayarwa ya ce kuma in aka yi haƙuri nan daga wa yaron sai ya dinga zama tare da inda kujerun da saraka ke zama nan zai dinga zama akwai alkhairi tare da shi kuma haka ya faru abu hanifa ke dinga ba shi wannan kuɗin kuma a ƙarshe bayan rasuwar abu hanifa shi ya gaji kaza ya shi ya gaji wannan matsayin sai gashi tare da manyan malamai da na duniya da manyan sarakai na duniya kagabancin ibada suna da mi suna da abincin karatu kuma suna da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala to duk abin da baka da shi in kana son ka samu a rayuwa idan mutum na son ya samu ɗaukaka to ba abin da ke kawo ɗaukaka kamar bin Allah subhanahu wa ta'ala in ka zanna Allah Allah zai daga ka in kudi kake so a rayuwa to kiyaye dokokin Allah ai ba abin da ka ji manzo Allah yake cewa tabi'u bainal hajji wal umara ku biye ma aikin hajji da umara ma'ana in ka ji aikin hajji ka dinga zuwa umara yace yana kore talauci eh da mutanen ba su gane ba sai ga mutum ya tara kuɗi kaga ya kasa tahiya to amma yanzu fa ka duba duk wanda ya tafi da sai gaba sha Allah Hausa bai yake yi da saboda aiki ne na da'a wa Allah musamman ma yin aida ikhlasi in mutum ya san abin da yake sa to Allah ya taimake mu malai ke cewa fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'ati shi abin da ke wajen Allah ba a samu shi sai ta hanyar mai Allah da'a ma'ana duk abin da kake da bukata a wajen Allah to in kana son ka same shi to da'a zaka wa Allah yadda ka san matarka idan tana son ta amshi kudi gunka sai ta dan sai dole sai ta dan yi shiri ta dan yi maka kwalliya ai maka wani abinci na azo a gani tana kashe sauti da murya da wacece dan ta samu ta fisge ka to walillahi al-mathlul a'la shi kansa Allah subhanahu wataala idan kana son ka samu abin da ke wajen Allah to sai ka wa Allah da'a sai ka bi Allah subhanahu wataala da da'a wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli shay'in sababan wa afatan sababan yajlubuhu wa afatan tubtiluhu malike cewa Allah ya sanya wa kowane abu akwai dalilin samuwar sa li kulli shay'in sababa komi akwai abu da ke sa ya samu ko kun gane yanzu misalin kamar wani malami da ke cewa من جالس من جال من جالس العلماء yace duk wanda ya zauna ya dinga zama tare da malamai to yake cewa zada adubuhu ladabinsa zai karu zama da malamai yana kara wa mutum ladabi yana kara wa mutum hikima to kuma duk wanda yake zama tare da sarakuna to girman kai zai same shi duk wanda yake zama tare da mata kuma sha wasa karuwa take yi duk wanda yake zama tare da 'yan kasuwa kuma to zuciya kekashewa take yi hukumar karatun to kowane abu da dalilin samuwarsa komi yana da dalili komi Allah ya sanya masa dalilin samuwa kaga ba yadda za a mutum ya samu ɗabe da mami bai da mata ba a samun karatu babu littafai ba a zuwa makaranta yanzu don ka cika kwaba da littafai ba ka zuwa gaban malamai zai sa ka samu karatu? na'am don mutum ya kawata shago ya sa vitir ya yi wace amma bai kaka ba zai sa ya samu ciniki? a yau don mutum ya aure mace bai kwanci aure da zai samu ɗanɗa? ba zai yi ba kowane abu da dalilin da Allah ya sanya masa sannan kuma wa'afatan wa'afa sannan kuma Allah ya sanya masa illa musibar sai ta kuma wafatan sababan ya jilibuhu wafatan tubtilu kuma akwai abin da ke jayo shi kuma akwai musibar da laifin da ke tafiyar da shi laifi kaza yana jayo kaza yanzu misalin kamar yin azumi yana ƙara imani yin azumi yana ƙara imani ciyarwa yana ƙara tausayi ciyarwa yana ƙara tausayi bayyanar da aibin illar kayanka a kasuwanci yana ƙara albarka ɓoye illar kayanka a kasuwanci yana jayo asara fitar da zakka yana ƙara wa dukiya albarka rishin fitar da ita yana jayo musiba a cikin dukiya rishin yin azumi yawaita cin abinci yana ƙara shawa kuma yana ƙara girman tilbi yana ƙara rashin lafiya ko kun fahimta kowane abu a duniya yana da dalili kuma yana da abin da ke kusa da shi da abin da ke ke jayo da shi shi bai ta faja'ala asbaba ni'amihi aljalibati laha ta'atuhu sai Allah ya sanya abin da ke sa ni'imar Allah ta wanzu ga mutun ka jayo ta mutun ya fizgo ni'imar Allah ka jawa kanka ni'imar Allah shine ma Allah da'a wai idan kana son Allah ya lalbe ka da nemominsa to ka zamanto mai da'a wa Allah subhanahu wataala ka zamanto mai bin doka da odar Allah subhanahu wataala to Allah zai taimake ka ka samu ni'imomin Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta sai ce kuma wa afatiha almani'ata minha abubuwan da ke sanye ta wannan nemar kuma ta Allah ya hana ta musibar da ke jayo Allah ya hana mutun ni'imarsa to ma'asiyatahu saban Allah subhanahu wataala kamar saban Allah yana yana sanya ni'imar Allah ta ki zawwa wa dan annabi Adam Allah ya hana mutum misali danka ne ko yaronka a shago sai ka ce dinga fitowa karfe 8 na safe ya zo ya share fito kaya ya goge ya jera sai baya fitowa sai karhe goma sai ka fito da kayan ka jera su da kanka ko ka sa an jera maka da Allah in ya tambaya abu za ka yi masa wancan mai fitowa tun da sahin yana maka hidimar in ya tambaya za ka yi masa me yasa saboda ya yi abin da kake so wannan kuma ya ƙi yin abin da kake so kaga kai da kake mutum ma ba rayuwarsa ba ta a hannunka ba cin sa a hannunka da kai da ba da kai ba zai rayu da kai da ba kai da kai ba zai ci abinci da kai da ba da kai ba zai nimfasa a rayuwa amma kuma saboda baya maka yadda baka yadda kake so to kuma ka kasa masa shi abin da yake so wancan kuma da yake da yake maka da kake so duk da babu rayuwarsa a hannunka babu numfashinsa babu arzikinsa a hannunka amma kuma kami kai masa to ka auna da shi Allah da ya halice ka yi maka komai yi maka ji wanda duk duniya babu mai saka jin ba Allah ba ko akwai shi yau in Allah ya tsira maka ji na awo'in awoyi ka gaya min wanda ba ga mutum ya yi accident ba in mutum ya haɗu da haɗari in kunnan suka ɗume sai an sa serum an yi wace wani Allah ma sai ya yi kwana biyu kakin ya dawo ya dawo daidai ya fara ji yadda kamata to amma in Allah ya ga dama kuma a lokacin da sai Allah ya ce jin ya dawo kuma sai ya dawo yanzu in Allah ya ce mutum da yake ji wani daga yau ban bukatar na sake jin bana bukatar na ƙara ganin ka kaji wani abu a duniya don Allah ka gaya min wani Allah ne a duniya ko wani mutum ne a duniya da zai kama sa wannan jin babu shi idanun mutum da yake gani idan Allah ya ce daga yau baka ƙara bambata tsakanin ja da fari gaya min waye sai ya daidaita maka al'amari in ba Allah bane babu shi kaga wannan duka ni'imomi ne wato muka san mutane sun sha suna ɗaukar ni'imar Allah kawai ya ga ci Allah ya mutum nema sai yana nan kawai a babban nema mu abu guda ɗauka mutane suke ɗauka mu mutane sun ɗauki abu guda ku su ne ni'ima na harin kuɗi a ga mutum da kuɗi ko mulki ko shuhura shi da ake ganin ni'ima kuɗi ya zama yana da babban gida yana da babban mota sai yana nan kawai Allah ya mai ni'ima shi kuma yanzu a lokacin kai kala ganin ni'ima ce duk mai kudin kake gani a duniya kowanne ne na rantse maka da Allah kana da abin da shi bai da shi a rayuwa kuma yana son wannan abin naka kun gane babu wani mai kudi a duniya da kake hangowa a rayuwa face kana da abin da shi bai da kuma yana son wannan abin naka ko gane ba ko yanzu akwai mai kudin da fa wallahi al'azim a awa 24 a wuni in ya yi kwanan awa ɗaya wallahi ya yi ƙoƙari in ya yi kwanan awa ɗaya wallahi ya yi ƙoƙari akwai wanda duka duka an kwanan awa biyu yake yi akwai wanda kafin ya kwanta ya yi barci sai ya awa biyu za kwance yana ta kibci lisayi ya hana sai yin barci yanzu da Allah kai minti da kake kake kai kwana ba ne ma bace wannan akwai mai kuɗi da ya tara kuɗi har ya rasa me zai da su amma bai da dan ko daya babu wanda zai kalle sai ya ce masa baba akwai talakan da kuma abin da zai ci yau bai da shi akwai wanda yau gidan shi wallahi ba ya abinci ba diyansa suna nan suna ta fama mai kudin yana hango diyan kai kuma kudin kake hangowa kuma ta karatun da ka duk wata ni'ima da kake ganin mai kudi duk wani mai kudi kake gani a duniya to kai talaka kana da abun da baya da shi kuma yana son wannan abu a wajenka yana so yana fata irin wannan abun naka yanzu talaka nawa ne yake da kimar da mai kudi bai da ita na'am talaka nawa ne yake da mutunci a cikin al'ummar da mutane da dama da kudi su basu da ita akwai wanda fa talaka ne dan uwansa in yazo kuje a majalisi zai iya bashi wuri ya zauna amma akwai wani kuma mai da kudin sa in yazo ko kallon sa ba a yi wannan shi ma fa ni'ima ce fa kai wallahi alazim wannan ni'ima ce Allah ya kara mu ni'imomin sa kuma Allah ya ce makewa akan more su akan tafarkin da ya kamata sai malik ya cewa fa idza arada hifdha ni'matihi ala 'abdihi alhamahu ri'ayataha bi ta'atihi fiha idan Allah na son idan Allah ya buƙaci ya kiyaye wa dan annabi adam ni'imar da shi Allah ya masa to sai Allah ya tusa masa kula da wannan ni'imar ta hanyar yi ma Allah da'a shi yasa akwai wani abu da nake hangowa ko musamman nan garin damu na tawa mai tarin alkhairi da albarka Allah ya kara masa albarka malamanmu da 'yan kasuwanmu Allah ya kara musu albarka Allah ya tsare mana wannan garin da tsarewarsa kuma Allah ya kara darajar wannan garin akwai wani abu da ke hango tare da 'yan kasuwanmu matasa matasan 'yan kasuwa abokanai da muke rayuwa da su Allah ya musu wata ni'imar da wallahi in ba mun kama jiki ba ko to yana da wuya ka iya kama musu ko kun baita yanzu galiban matasa matasanmu da suka fahimci addini ba sakarkaru ba fa da suka fahimci addini wasu ma da matasa sakarkaru eh su ma Allah ya muna nemar su eh sakar na gidan gaba wallahi kaga mutun gashi nan Allah ya bashi kudi amma ya dawo tare da kannansa a cikin yara ana ana bai ƴan mata ana sakarci to mun suka fahimci addini zaka ga galiban su suna da ƙoƙarin azumin litinin da alhamis wannan ni shida ce za gansu kuma masallaci kafin lokacin sallah sun shiga a zo a yi na filfilu raka a kin na hudu da ake kafin a zahar sai ga mutum mai kudi ya zo ya raka a hudu kafin a zahar in an kare a zahar kuma ya tsaye azkarikin da ake gaba da kam sannan kuma ya zo da raka a biyu ko kun bayanta sannan kuma sai ya fito ya baka jika biyar wa ba ku fahimta ba kuma ana magarba zai kama hanya zuwa makaranta kuma lokaci zuwa sai ga ce ya ta yi umara ga taimako ga ibada kuma ga taimako ga ibada kuma ga kudin to Allah ya kara wannan abun kirki ne to duk mai kudin da yake son Allah ya tsare masa dukiyarsa Allah ya kara mata albarka ko to ya kiyaye biyar dokokin Allah subhanahu wataala sabon Allah bai kai mutum ko ina wallahi halaka kawai ake yi malam jabilu an yi mutanen da nan garin Allah ya ba su kuɗi nan ne garin muke fa yanzu in kana so sai in zana maka sama da mutum a kilga da ka san su na san su Allah ya ba su kuɗi amma wallahi yanzu abun tausayi ne a cikin al'umma ko ina ba su je ba har an daina yayin su me ya ka wannan abun sabon Allah cikin 'yan siyasa mutum nawa ne Allah ya bai wa dama aka zo abin da ya kamata a yi na Allah ba a yi ba aka tabbi aka ta hole hore aka ta horewa ana sabon Allah ana ganin kama an ta yanzu suna nan wallahi ba shekara yi wani aka yi da kureta na rantse muku da Allah subhanahu sun fara sai gidaje da da motoci sun fara sayar da gidaje da motoci ta fara kare musu kuma zan daga muke da suwa kuma an fi shekara 20 ana tarawa amma kai tsaye da Allah ya ji da al'amarin saboda saban Allah da su suke yi sai Allah kuma ya ji da al'amari wata shi sabon Allah bai dawwamar da al'amari yadda ka san ruwa ba sa barin wuta to haka sabon Allah bai barin arziki ya ci gaba da ta dogewa a duniya duk in kana son Allah ya tsare maka abu to kiyaye dokar Allah subhanahu wataala wannan kuma har fagen malanta fa har fagen malanta in zaka yi da'awa amma kana malami kana abin da bai kamata ba to dan lokaci ne zaka yi sai kuma kawai sai a fa sai ka fito fili kawai shi gina sai ga wallan ka an kare da kai sai zama to ga kanan kai baka ma yi abin da ya kamata kuma an dina yayin ka kun gane karatun Allah ya rufa mana asiri malai ke cewa wa idza arada zawalaha anhu kuma idan Allah yana son ya tumbude ni'imar ya gusar da ni'ima wanda yawa dan annabi Adam khadalahu sai Allah ya warfar da shi hatta asahu biha har Allah ya warsa ya dinga sabon Allah da wannan ni'imar sai kuma wannan abin ya kunce masa idan Allah yana son ya amshe wani abu da Allah ya mutum a rayuwa to sai Allah ya mutum hanyar talala sai ta yi wa Allah rashin kunya to a lokacin da ya fara sabon Allah to yana kama nisanta rabuwa da Allah ne kuma sai Allah ya kwace wancan abin da Allah ya basa sai gashi nan kawai sai arsa ya akai shikenan an rasa yadda akai Allah ya rufa mana asiri malace wa min al'ajabi yana cikin abin mamaki abin ban mamaki ilmul abdi bizalika a ce bawa ya san haka ta hanyar mushahalatan fi nafsihi aw ghairihi a ce abin ya faru da kanka ko kaga wani abokinka ta faru da shi bahaushe yace gani da wani ya ishi wani jin tsoron Allah gani da wani ya ishi wani jin tsoron Allah ma'ana yau da gobe da ta faru akan wani kai wallahi dan adam akwai sauran mantuwa gare sa yanzu malamin ka dogo shekara goma sha biyar baya shekara goma sha biyar baya kafin a roshe kasuwar tawa kafin a roshe kasuwar tawa shekara daula aka yi zai an yi goma ba yi goma ba to ka dogi shekara goma a baya alamu suke cikin kasuwa ta tawa da ake fadar su ake ambatansu akwai wani tirar da aka roshe kasuwar wallahi ya kwanta kuma har yanzu bai taso ba haka ne ko baka bane in kana so ba sai in baka mai salle fa akwai su buhu buhu wallahi tira da aka roshe kasuwar da suka barta tun ranar ƙasa aka kuma hanyar ba ta so ba bal ma wasu garin ya gagare su zama wallahi sun an koma abuja ko kuma libe ana ci ana da ku amma fa a wancan lokacin a wancan lokacin fadar su ake yi kuma akwai bayin allah da shekara goma baka taba jin sunan su ba amma a yanzu kuma su ake fada a rayuwa to sai ka tambaye kanka me ke jayo wannan abun jama'a amsa guda ce shi ne bin Allah shi ke sanya a ambace ka sabon Allah kuma shi ke sanya a manta da kai mun gane karatun to malamin yana da cikin abun mamaki mushahalatan fi nafsihi wa ghairihi mutun yaga abun ya faru da kansa shi yasa mutun mai hankali ko mutun mai hankali idan ya fara shiga cikin jarrabawa ya shiga al'amura suna ta canzawa to sai ya tuna cewa ko ya mu Allah wani da fi da sayar ta roƙon Allah gafara ai ba a banza ba kaji amma zala ke cewa man lazima li istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja duk wanda ya lazumce wa istighfari to Allah zai sanya masa mafitar da cikin damuwarsa duk damuwarsa Allah zai yayi masa duk bakin cikinsa Allah zai cire shi a ciki saboda kama Allah laifi wala Allah kai kama san kayi mu Allah laifin ba kuma sai Allah ya kama ka da wannan to kuma sai ka roki Allah gafara kuma sai Allah shi yayi maka sai Allah yayi maka wannan damuwar taka to Allah ka yayi muna malaci wa sama'an lima raghaba anhu da kuma ji daga abinda ya yake kwadayi akan sa min akhbari man uzilat ni'amullahi alaihim bima'asihi na cikin labaran mutanen da aka gusar da ni'imar da Allah ya ba su dalilin sabon Allah subhanahu ta'ala kai wata malamin da yana da gobe su dadin zuwa wasu abubuwa ne nake hangowa daga nan nan ne garin kawai ina faɗa yanzu za ka gane amma sai mu rihe mu rihe kawai akwai mutane da fadda Allah wasu wata ni'ima suna ji da izza wallahi Allah ya ba su dama suka ta saba ma Allah subhanahu wataala suka ta abin suka dama a gude gidan giya a gude gidan karuwai ai wace ce ai wace ce saboda suna ganin suke da mulki suke da fada a ci amma ka saba wa malam Jamilu na rantse maka da Allah wasu daga cikin su yanzu wallahi wanki motoci suke yi na rantse da Allah wai ko kun fahimta a can dafa shekara biyu da rabi shekara biyu da rabi da suka wuce baya suna kan mulki suna da abubuwa da jin daɗi ana ta holewa ana ta wa Allah iskanci malamai suna ta musu suna ganin kamar ba sabar suke yi ba sai Allah ya kama su yanzu wasu daga ciki wallahi wankin motoci suke yi malam Jamilu Bahaushe ke cewa duniya makaranta ko kun gane saboda Allah ina kai kai da Allah ya ba al'umma a hannunka kana fada a ji ka sa wanda kaga dama a wanda kake so ka cire wanda kaga dama a lokacin da kaga dama kake da bukata ka gina duk abin da kake da bukata ka canza shanciye baka tsayawa sai ka kare shi duk wahalar gini mutum ya bude gini ya fara sai ya liƙe ta bai tsayawa kuma yau ayi juyin juyi hali ka dawo kana wankin mota ka san dai Allah ya sallame ka wallahi na'am wannan ya sai zamanto wa'azi ya zai zamanto wa'azi wa al'umma to amma ina mutane ba su gane sai suna ganin a'a wai duka ganin ake fa yanzu cani na yawan ga al'amarin hakai shigun ba cani bane Allah ne yake yi billahi ladi ya race muku da Allah ba wani cani ba abin da ya sayi wallahi wallahi ba abin da ya sayi wato Allah ne wasu akwai mutane Allah ya ba su dama ta su yi aikin alkhairi ba su yi ba Allah ya ba su dama su yi aikin alkhairi ba su yi ba ba abin da suka taɓa Allah sai rashin kunya suka ta sawa Allah subhanahu wataala karuwe sun lokacin fa karuwe sun ji dadi yanzu kaga kana ganin gibdin suna yawo dan Allah kana ganin ina ina kuke ganin su amma da fa duk wanda ta ga gibdi gibdi su ne ko ina yanzu kowace tana tabaran Allah ya kawo mijin aure ta yi aure saboda masu iskancin da su ba mu kuɗin ina ke takamar ake satan an sauke ka daga can abin da ka tara da na kaddara kuma Allah ya turo jarrabawar rashin lahiya ma ta kaba balaya an ta cini zai an ta ina ne kudin sun fara ragewa abin da ka fara gina ka fara saidawa sai a ce kuma wani na kaga duk rashin tauhidi na Allah na bi ta da kulli na Allah ya mutane kun gane karatun to Allah ya samu wanye lahiya mala yake cewa wa huwa muqimun ala ma'asiyati llahi kuma a ce duk da kaga wanga karatu su wani shekaran jiya sun yi ga yadda Allah ya musu wane yawo Allah kaza ga yadda Allah ya masa to kuma kai kana ganin yadda Allah ya mutum kuma kai ka dawo ka dinga samu Allah subhanahu wataala malaka wani abin mamaki ne ka annahu mustasna min hadhihi aljumla kamar dai Allah ya kebance shi an ce kai wani ita yi ba da kai ba um kamar an ce wani ita yi ba da kai ba aw makhsus min hadha al'umum ko kuma Allah ya cire sa cikin wa'annan umumin al'umma ba da shi ba wa ka anna hadha amrun jarin 'ala an-nas la alayhi kuma dai ka ce kamar dai wannan abun ne abu ne kawai akan mutane yake gudana ba a kansa ba shi ba da shi ba kamar dai kana shina tunanin shi dai abun da ke faruwa ba da shi ba cikin wannan al'amarin mala ce wa wasilun ila khalqi ila al-khalqi la ilayhi abun da yake zo mutane ba akan shi ba da shi ba shi ma a wani kawai zai zo sakaci ne da rashin dokan matakai ka san akwai wanda fa shi in jarawa ta same shi in Allah ya kama sa ole ya gano cewa Allah ne da muke sa sai ya tuma Allah a'a sai na ganin kamar error ce aka yi kamar an samu matsala cikin al'amari ku kun gane akwai wanda in ai samu jarrabawa ta rayuwa Allah ya kama sa ya nemar da yake ciki ta gushe sai na ganin a'a wallahi error ce aka samu yanzu ba akwai wanda ke ganin kawai duk shekarun da ya a mukamin da ya yi wallahi bokayen sai suka ba shi sa'a da tabbatuwa zama a wannan kujerar kai yanzu in ba da lalancin kasashen mai kasa biro wurin gwamnati a kalaya bi alaka wurin gwamnati da laya sai na ganin wannan karhon da layan su ne shi in babu su babu shi to kuma yanzu da an samu ala suka samu sabayi da malaminsa na tsibbo sai kuma allah ya juye da wani al'amari sai ce a'a ai dan malam ya ce ai kaza ne bai yi ba bai gan cewa ala allah na ya kama sa bai fahimtar haka ko kuna ganewa masha Allah malai yake cewa fa ayyu jahlin ablagu min hadha wai wani jahilci ne kai wannan zama jahilci ai duk duniya babu jahilci irin wannan wa ayi zulmin li nafsin fawqa hadha ma da ce wani zalintar kai ne kai wannan zalunci ai babu zalintar rayuwa kamar ka zalunci kanka ta hanyar kaga wani abin da ya faru da shi kuma ya kasa zama maka izina yanzu misali ku ne kuke kake da aboki tuna tare da mutum sai yan fona su kira sa sai a damfare sa ka san duk yadda aka yi sai a damfare sa miluka yanzu kuma bayan wata biyu wata kuma sai su da kira ka sai a ce aga ta babba harka ta za a yi kaza kaza kuma ka san taka aka biyo mai kuma kai ka dauki kudin ka sa dan Allah ga yabi wani dakikanci ya kai wannan zama dakikanci babu babban zaluncin rayuwa shine kai ka zalunci kanka da kanka so tari mutane ba su kansu adalci sai a ce gwamnati tana zalunci daga ji mutum yana zagin gwamnati wai gwamnati tana zalunci ba shakka ana samu daga cikin gwamnati ana zalunci a wani wanda tun tafila a zaka ne kuma aishi ita wannan zalunci ta shi Allah shi ke maganinta to amma shi mai cewa ana zalunci fa in ka lura shi kansa yana zalunta kansa kun gane ta wace hanya yake zalunta kansa abu nawa Allah ya ce kai ka ƙi abu nawa Allah ya ce ka bari ka ƙi bari babu zalincin da ya kai Allah ya ce kai ka ce ba ka yi Allah ya ce ka wani ka ce ba ka bai babu zalincin da ya kai wannan zama zalunci a duniya kuma babu wautar ta kai wauta a duniya kamar mutum ya dinga bin son ransa yana yin abin da ya ga dama malaki cewa fal hukmu lillahi al-ali kabir da aka hukunci da Allah subhanahu wataala ne al-ali wanda yake madaukaki kuma al-kabir mai girma to kuma ne ya kamata mu kwana ko ba shakka jama'a wannan karatun wallahi akwai darasi mai ɗimbiya a cikin wannan fajin wannan gabar da malam ya ambata mana cewa sabon Allah yana sanya nemar ta kai kake ciki yanzu ta gushe wadda kuma za ta zo Allah ya hana maka ita suna da yawa sabon Allah suna da yawa misalan suna da yawa to Allah subhanahu wataala ya samu wasu da abin da ake so mu wasu da shi kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadha al-qadr kifaya wa sallallahu wa sallim wa barika ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته